مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda tsawon kusan wata uku na ga ba mu yi wannan shirin kai tsaye daga nan gidan radio amfani na gari daga jiya muka fara yin kai tsaye zuwa yi muna fatar Allah ya albarka cikin abin da za a yi kuskure Allah gafarta mana kenan kai tsaye ne yau insha Allah da an saba jin darussa a wurin ba tambayoyin ba ne yau tambayoyi ne kai tsaye insha Allah yau muna ladi 30 ga wata na shawwal hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 21 ga watan 6 shekarar 2020 kamar da yadda aka saba insha Allah za a iya kiran mu a lambobi kamar haka ma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya. 62 kenan 96 99 01 zuwa sunday ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka musulun lambobi za a kira kai tsaye insha Allah yan uwa kamar da yadda assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum.
na
Anan kamar yin sallah ne muke yi to ta magriba haka.
eh To ta zo kamar raka'a ta ƙarshe duka gaba ɗaya mun samu sallah to muna sahun baya sai raka'a ta ƙarshe sai ba mu je raka'a ta ƙarshe sai aka yi ruku aka yi sujada ta ƙarshe aka dago ba mu sani ba.
ku kuna- ku kuna tsaye
Eh a kamar sujada ne cikin raka'a ƙarshe.
eh sai aka yi sujada guda mun kuma sujada ta farko sai ba mu je ashe har an dago daga ta farko har an yi ta biyu sai raka ta karshe an dago daga ta biyu muka ji sai muka dago eh sai aka sallame to kamar yare na mu kenan mu da salle eh na gani kamar da wani suka ce sai mu yi yadda raka a yi sai mu abin da sai mu amshi ne muka ce ba zai mu tambaya ne yare za mu yi to na gani shukran. to assalamu alaikum to muna fatar da yan uwa kenan zai zamanto masu kira a yi kokarin kawo da radio assalamu alaikum wa alaikum salam Na kwana kuma.
lafiya lau alhamdulillah A'a nan an tashi lafiya.
alhamdulillah A'a nan masha Allah barkan ku da dawa a jiran. Muna To, murna.
to Allah taimaka Allah Allah taimaka Allah ya sama ni kuma da muna eh da tambaya.
to bismillah
Eh kamar eh su wannan addu'a da ake ma yara eh isu ku bi Allah da ma ni ku shitanu ha ma ni kula an lama. Kamar yare yare masu kamar daga shekara nawa ne zuwa nawa ne ake ma.
Eh.
Eh kuma da kare da marita ne ko ya ne muna tambaya shi a kai.
eh Eh, kuma hallar ku dai kamar haka an aiki jinjiri sabon aihuwa irin wannan daga aihuwa zuwa kwana ashirin da ake sha haka ko wani karfe dai irin wannan to ya ne muna so mu shi wani ya ne malam ana haka na in koko dai kawai tahe tahe ne na mutane irin wannan ni dan malam lokacin da na aiki yar yarinya ta mutu makauciya ta haɗe su ji ma ta take wai wance ki barin mutum a kusa wai wani dan karye haka ba a barin yaro ba kowa ko a suka suke mata sai dai na kyale ta dai irin wannan ana dariya dai ta mai damun dai abin iskili da ta gade bin wannan shi ne muke so a gaya mu yaya ne to insha Allah eh muna so a gaya.
to Allah taimake mu. to assalamu alaikum na'am na kwanan la la
an tashi lafiya alhamdulillah
ina wara a da hannayensa an tashi lafiya to Allah bai wakata na'am assalamu alaikum
to alaikum salam ya kuma lafiya alhamdulillah alhamdulillah a gusa radio a gusa a kwada radio
Ana muna wara a da to Allah bai wakata insha Allah To. Allah assalamu alaikum na'am bismillah wa alaikum salam radio radio kusan ka ba shi magana da kyau Lalo, alhamdulillah. To,
kamar wani rasuwa ne wani rasu ya bar kudin gado eh,
da ya bar kudin gado kuma ya dinki suna da abinci amma ba su da kudin cewa ne
eh,
suna da abinci ba su da kudin cewa ne eh,
ba da su kudin da ana iya saya musu abinci ana iya ba su kudin a sai ringa saya musu cewa ne su ringa a ringa kamar a ringa saya musu abinci a suna da abinci a ringa ba su kudin cewa ne
to na gani.
bai da yake suka biyan shi ne kuma su ne za a ba kudin cewa ne su ne zai zai tsakanin su To, okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam muna da tambaya.
To,
Malam kaman aboki ne nake da kuma shi baya aikin komi.
bai mi?
Baya aikin komi.
Eh,
Ni kuwa da sana'a ta yi zo zamna ya rika tambayar wani a wannan rayuwar ta yanzu me ya kamata mutum ya yi samu.
eh, Sai kwatanta mishi sana'a sana'a da dama.
eh, Bayan na kwatanta mishi sana'a da dama ya ce kai wannan wahala ce ni gaskiya ba na iya ba.
eh, sai na zo na bude kamar masana'anta ta kuma yin su da Allah taimaka min da kaza ko bashi eh, in na bashi kuma he kasa ba da he kuma shi da ya samu abun yi kawai shi kuma abun yi sai ya san bai wahala su
eh, shine nisa yan kwatanta mishi mai wahala da kamar aikin hannu ya hika ba ce eh, mishi rayuwar wannan sai yanzu da giganta yanzu zuwa nan gaba ka san bayin da Allah zai da kai ke na rika gwada wannan karamar sana'a eh.
shine ga su A yanzu mai tambayar ka yanzu mai tambayar ka.
shi ne nake cewa me ya kamata ya kwatanta mishi
To, yanwa za mu amsa abin da aka rubuta, abin da aka tambaya ta baya. Akwai mai maganar ya zo sallah ko magarba ce mawace ce dai, suna tare da liman raka a ƙarshe, sai aka yi sujada ta hurku, ba su sani ba, sai a ta biyu suka ji, sai suka tashi ina ga aka bar sallai. Shi da anan ɗan wa a takaice abin da ya dace ku yi, a tunda kuna tare da liman ko da raka'a biyu ce ko da ko da sujada biyu ce kuna tsaye misali yaje kuna iya zuwa ku tuko sujada ku guda biyu kuma ku zamana ku ta tare da liman kin da da abin da ya kamata da ku samu na raka'a ɗaya ya zamana ku he ku je ku yi sujada ku ta biyu kun ba komai tare da ku to wannan shine abin da ya dace ku yi na in kuma kun salamce sai ku tashi ku kawo raka'a guda kan mutunta shikenan sai ku sai ku sai ku cike wurin inda a nan ne duk da cewa wannan sujada kadai inda za ku da ku ka ta kullun sallar ku ta gaskiya ita ce- ita ce kun kuka bari kullun sai ku zama na ku cika ta kullun shine mu dan dace ku yi. sai maganar addu'ar ta yara da ta tambaya da sahi ake ko da marice a takaice ba kayyade lokaci ba addu'a ce dai da sai kana da mace kana iya yi. kuma da maza da mata duka ɗaya ne ana iya tare wuri guda amma tana nihin addu'a da ake ma yara ta neman kariya ga yara wanda ake uizuka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama wannan in namiji ne kuma yara da dama ne maza da mata na ta uizukum bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama wannan addu'a ce ta jima a duniya ana yin ta dan tun annabi ibrahim alayhi salam yake ma ɗiyan shi tun annabi ismail annabi ishaq tun suna yara yake musu kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma Hassan da Usaini su kin ta kariya ce ka huta da wani magana ratayar tan kandun baka waye maganin baki maganin wane ne da ake mara maganin wannan insha Allah duka tana ba yaro kariya gaba daya kenan u'idukum ya an yarda da yawa ne u'idukum bi kalimati llahi tamati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama in yaro ne namiji u'iduka da sauran ɗaya ne mata ce u'iduki wannan su ne na wata an gane sai maganar al'ada da ake ta jahiliya wai an jinjiri ba a barin shi ba kowa a bar shi da wuka wuka ko wani ƙarhi to in ba shi ne ma wuka za ta kare aljani ko wani abu wani shi da abin jahiliya kuna wannan addu'o'i kuna ma yaro wani muka hori wannan addu'o'i da ake karanta ma yaro shine kariya daga Allah kai tsaye za ta kare miki yaron ki ko yarinya ki insha Allah kuma ta tambaya shekara nawa duk yaro in dai ba zai iya ba shi in mutum yaro da zai iya gada da mutum ke a'udhu bi kalimati la tamati min gadabihi wa iqabihi a'udhu bi kalimati la tamati min gadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin an hadun wannan shine na babba wanda zai karanta wannan kuma yaro wancan wanda yake bai ya amshi wancan sai maganar kenan ta jariri da shirme ne jahiliya ce kurin ki kyale su kurin ki mata nasiya ma ta yawan al'adu na jahiliya ba wani magana aji wuka ga yaro ko na karhi ba su mishi komi kurin ana neman kariya a wajen Allah subhanahu wata'ala sai maganar mutum ya mutu ya bar iyalai kuma ya bar su hakanan babu kuɗi amma kai ba suna takaba ta alama akwai abinci na san da kuɗi an iya ɗaukan wannan abincin ko kuɗin shi a ci to shi mamacin wannan idan ya zamanto ba shi da kowa babu uwa ba uba ba wasu magada he wannan yan cikin gidan kadai ɗiyan shi da mata in suka ci da abin da suka ci amma mataga akwai gado za a raba gado da wasu daban wanda basu cikin cin cin tun wannan ko wani wani gari daban abin da ya dace duk wanda aka ba kuɗi to he a rubuta an ba su kada sun since wani a cikin kuɗin su yake ko da matan shi ne ko da ɗiyan shi ne za a lissayin ko an zo rabon gado an ware kaza an ba su yin ce hune kan rabon gado haka ya kamata a yi assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah to bismillah Eh. Ha? ya sauƙi miki yin tuwo ko yin abinci ko na da wannan sauƙi ya an tambaye shi miki ne je ki dai ya miki eh to sai ka ne mishi to wanda ka sauƙe mun duka ya mani kyau ba ni bane kawai sai kina sauƙe miki na ce mishi to sai na taho gida na taho gida sati na guda sai rubuto ta gaba sai kama alwalina eh da ya kama alwalina ta kaza kuma yanzu shine yake zuwa da sauwa yake zuwa da sauwa ina koma to
kuma na ce mishi bana kuma a gidan shi saboda ban ji ba daɗin zama a gidan shi. Balle.
Assalamu alaikum. Na'am.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Arama ta shi lafiya.
Alhamdulillah.
Zama yanzu muna tambaya ne a kan kamar mutum da ya rasu kuma kana bin shi ba shi.
Eh.
da kuma baka gama ba yallan shi misali kai ko kana sa ran kamar kaya yi mishi Eh.
ya yi ko kuma dole sai kama dan wani da ya yi wanka na kaya yi Eh.
kuma sai tambaya ta biyu muna so a mana bayani akan tagumi da dora hannu a kai da ake cewa ba kyau ya zo a cikin hadisi ne ko ba a al'adar
Hmm, to.
eh to babu laifi tashi lafiya To. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to eh to ina wata danwa a takaice akwai mai maganar abokin shi ne wanda bai san wahala bai san motsawa don ya ce iya zawa wajen shi iya bai sana'a komi shi iya sana'a shi in ka mai shawara sana'a wanda zai yi ya ce kai duwana wahala ce kaga iya ganin bai san wahala ne amma kuma iya wahala maula wannan abin da kamar nasiha wannan mai da roƙo mai da maula rayuwa haɗari ne ga kare mutunci kuma gabaran hanya mata gobe kiyama tun zai mai da irin wani abin sana'a zai je gaban Allah gobe kiyama annabi ya ce zai tashi hilin kiyama ba shi da huska ba shi da nama ko da huska ya ce ma'ana kamar an cinye nama huskar shi gaskiya roƙo haka bai da kyau haka mai da abin kun kai dan maula ne kuran kuma ba abin da ya kare mutunci kaman ya nema shi ma arziki na Allah ya bashi da ba kowa kullun hadari ga dan adam zama baka nema zama baka nema shi ka nema sana'a ce kasuwa ce menene arziki a nan Allah yake kai naka ka huta ka nema ka je ka nema kuma ka bar ma Allah lamarin shi ne ga mai hankali arziki abu ne a hannun Allah ba bane arziki ya zama ta kwata hanyar Allah ya ba mutum arziki ko amini Allah ya ba mutum arziki amma dai ka a ce ka zamna kai Allah ya dora maka nema ka zo ka zamna kurin kana mai da mola sana'a assalamu alaikum na'am eh mene?
akwai zuwa madina daga cikin ayyukan hajji wanda ya yi su hajji mutum ka cika
to shi kenan hajji to muna kan magana cewa sai mai maganar ya ce wa matar shi na sallame ki to donan kalma ta mai daukan shi ba amma gaba ya warware ta tunda ya aika takarda ya sake ta yanzu anan rigima ya zo ya ce ya maida ta ta ce ta ba ta komawa ɗan wannan akwai wani haɗari mai girman gaske na taka dokar Allah da ake a nan kan al'adu mutum ya sake mata sake ɗaya ko sake biyu bai kai uku ba sai ya dawo ko da ya bata takarda ta alƙali ko ta ijuji ko da takarda ya bata sai ya dawo a cikin bata ƙare idda bai ce na mai da matata to daga ran nan ta koma igiyar arman shi kamar da sabuwa ful ko da za a ce hes ce ai bata koma ya bata takarda ta ce kamar wannan ta mai wannan magana ka ta ta bata koma kurin bata san shi to a wannan halin in kika ce ke biki san shi to dole sai dai a yi ɗayan biyu amma a yi hul'i ko ya sake ki in ya ce bai sake ki hakin bashi kuɗin shi to dole ki mai da mai sadakin shi ta kwan kurabu wannan shi ne ake yi amma irin wanda muke anan jahiliya kurin hes ce ai ba takarda tun daga takarda ta uban ko uwa su ce ta ƙi bata komawa kuma su mata armi akan haka wani uwa ku sani wallahi almi ne akan almi wallahi ko da kina gidan miji a yau irin wani al'ada mace tana cikin wani halin wallahi wani ta tuba ga Allah ta warware wannan arman da aka yi ta zo ta zama idda daga baya wannan kuma magana gyara daban daga baya amma dai gaskiya wannan almi da aka yi na farko ba almi bane ba almi ne akan almi dole an kuma an warware wancan mijin saki ne kudin shi da bashi daga baya kuma a shiga sabanin malamai kan komai wani amma dai gaskiya magana anwa bai dacewa bai halitta mace mijinta ya ce ya maida ta saki na komawa alhali Allah ya ce ba ulata wani haƙo bi raddin fi zalik mazan mata su suke da haƙƙin komai cikin wannan zaman idda kenan akan haka ana aiki da al'ada da zahin zuciya kurin uwa ko uba su ce kurin san bata komawa bayan ya zo ya ce na maida matata wannan dole a yi kokari a abu doka ta Allah Allah ne ya ba mijin inda bike ya ce kin huto da gidan shi ki je ki arme haka idan yace na maida ki kaman kina gidan shi ki hoto ki je zaki arme ne yana kika san biki zuwa gidan kun na ta gidan kina gidan mijin ki hoto ki ta gidan ku kurin ki arme da kisan bai halatta haka to haka bai halatta lokacin da mijin ki yace na maida ki saki dai ko saki bi baki damar ki ce biki komawa dole a yi ɗayan biyu ko a lalabe shi ya sake ki ko ko ki maida mai kuɗin shi a yi hul'i kenan wannan shine shari'a ta ba dama wannan ganganci ne gaskiya irwa ki hakuri ki bi doka ta Allah in har biki san shi abin ya kai gaya kina ga zaki halaka to ki je ki min huli a je a bashi sadakin shi ya amsa shikenan kurba lahiya musulunci ya tsara komai ba kumci a cikin musulunci insha Allah sai eh, magana cewa kana bin mamaci kuɗi kuma Allah mai cikawa Ka ban- ka ban- kana bin mutum kuɗi Allah mai cikawa tun za ka kyale a ranka ka yi mishi sai ka gaya wa magadan shi to gaskiya abin da ya yi ka je ka gaya magadan shi cewa ina bin wani kuɗi kuma na himshi kuma ya yahu me ake gudu yakan yi wannan kuɗin ya rubuta a takarda iya wannan magada na shi su ba su halin biya ko za a biya wani ana sai sai da wani abu an rubuta a takarda kada mishi bashi iyawa kai ka mutu kuma zo daga ba a zo a ka kuɗin a kama ka dole a ka kuɗin ga ga magadanka kin shi yasa yake da muhimmancin zowa ka shaida ma iyalan mamaci kuma za su ji daɗi iyawa ka koda ba su biya ba suna jin kumcin ana bin ɗan uwansu bashi ba daɗi a ba koda abu ne a takarda suna kallo ba daɗi to amma ga lokacin da ka zo ka ce na ya himshi kaga za su samu sanyin zuciya za su ji daɗi kuma ka kyauta abin da yake nan ka gaya ma iyalan shi cewa ina bin wani kuɗi kuma na ya himshi kinan ko da an gani akan takarda kaga kinan ba damuwa assalamu alaikum na'am wa alaikum salam la ya lam na'am ba ji
kamar a sallah mutum ya wani ha ana sal- ana sallah eh
sai ka zo ka tarjo na fila guda guda biyu
ya na fara biyu
sallah ta eh
ka tarjo na fila guda biyu a ina aka yi aka yi na fila aka yi na fila guda biyu da bai biyu babu kai ba ni kamar da na- aka yi na fila guda biyu
yawa ya yi su na- na farko
kana ne liman ya raka a biyu eh da liman ne ka tarjo raka'a biyu kuma an yi biyu babu kai to ka ce na fila kai ma ce an yi raka a biyu an ka shi wai raka ce ka ce na fila ba a ce na fila da liman ba a ce na fila sai dai ka ta dau raka a biyu na san zai yi kuma ida bayanin mata cire kin yi ka kira daga bayan insha Allah sai magana tagumi a ce tagumi ba kyau ɗora hannu a ka ba kyau tula ni dai ban san ba inda nasin ya zo na hana na tagumi ko karhanta tagumi ko haramta tagumi ko ɗaura hannu a kan ta kama wallahi ni dai ban sani ba ban san ba nasin ko hujjar da aka hana yin hakan a ce laihi na Allahu a'lam assalamu alaikum na'am na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na'am
wata ma mutum ne ya
yayi mu amma wai mutum ne ya irin eh kuma ana
eh kuma bashin da ake bai shi da iyayen shi sun san ana bai shi bashi amma ba su san ba nawa ne ake ake bai shi ba eh kuma ba su san wani ne ke da amma kuma an san ana bai shi ba a'a
an da ana bin ba kina amma kuma iya fuskanci ba nawa ne ake bin kuma yake kuma amma ana bin amma na ana mutum ya ne da ake a yi cigiya mu
a sai cigiya mu
a sai su cigiya kawai radio ba sa wanda sun yabon wani kudi na an san a hausa sai a cigiya a
Mm, wanda ya sun san sai biya a
Na'am. Ah, muna magana cewa sai to shi da ta takaice da yake nan magana tagumi da ɗora hannu a ka da ake cewa ba kyau to ya mun tambaya ta ni ban san ba inda nassin ya zo wanda hanin ya zo aka ce a hana Allah alam assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Ina kwanan la ya alam
Masha Allah.
na'am Matan ne masu wa'azi ko?
eh
Da Allah wani tambaya ne mai.
to bismillah alisa na sai
Miji ne ko da ka ce barkasan shi.
eh
Ka mai da mashi sadakin shi.
eh
Kuma yanzu ya komo ya ce zai mai da ka yaya ne.
To, na gane.
Eh, To shi ke nan kama radio.
ta,
Hmm.
na gode.
To, assalamu alaikum.
Allah ya ba da lada.
Amin, amin. to muna akwai dan wanda ya yi tambaya na ga akan cewa a cikin rukunan haji akwai zuwa madina a in muka ce haji daban ana kiran zuwa madina ziyara daga nan ma kana iya hawa jirgi ko mota ko me ka tafi madina ziyara kuran wannan sunanta ziyara ba a kiranta aikin haji a cikin rukunin haji tun daga rukunai wajibai mustaban haji duka babu ba magana madina ciki manzana sallallahu alaihi wasallam shi kanshi idan zai aikin haji sai ya huto ma ba madina baya ya ya kilo wajen kusan goma sha wani abu ta kuma yake tsayawa da shi da sahabbai sai labbaika lahum hajjan ko umratan anan ake hema an bar madina kwata kwata a cikin aikin haji idan mutum ya karanta idan littafin saka dokon aikin haji baka ga madina a ciki ta madina ya sa ta bangaren ya ga ziyara madina bangaren ziyara take kuran amma a cikin aikin haji da rukunan haji da wajibanta da mustabanta duka babu zaka an kawo duk littafin saka dokon na addini ko ne ka ba gani baka ga ita madina bangaren ziyara ne an shar'anta kana yan wani jirgi ko mota ka tai madina ka ziyara illa su anan riba bi da alhazin suke ci naman nan kenan za ka ta yi madina ka yi ziyara kuma ka zo ka yi aikin hajjin ka ci riba biyu kenan na ziyara da aikin hajji kuma abin da yake da daɗi kamar aikin hajji bale mu a nan matsala ta miƙaci wajen ɗaukar niyya shi ne ke da matsala daga ina za a ɗauki niyya daga cikin jirgi a cikin ruwa za a gaya muku an zo kaza a sahara mai aiwa aiki ne jina shi yasa zuwa madina yake gyara alhazai a je daga can nan ba wani sabanin komai ba wahala kurin a ɗauko niyya daga zuwa lefa wurin miƙace kurin ka zo ka yi umaraka kuma ka yi aikin hajjinka wannan shine daɗin zuwa madina riba biyu ce amma a cikin aikin hajji ka yi hajjin karɓaɓɓa a makka ba wani magana ba kai can ba hajjinka ta duk mai san aikin hajji in ji hajji hajji ta yi amma wannan ɓangaren ziyara kuma daban ita ce bai samu ba aka ce da suka ce malamai suka ce da babu gwamna ba daɗi da ka je to kasa hajjin gaba ɗaya ta gwamna ce farilla saboda akwai masu yasu sun je ba to saboda wannan wannan ziyara ka hasa hajjin ai wannan ka je kai kuma ta dama ka je kai ziyara amma sai bai dace ba inda kana da halin zuwa hajjin kana dama tahiya bai dace ba ka ce kai ba ka je ba saboda ba je madina ba dan madina babu aikin hajji a cikin hajji ce rukuni ce farilla Allah ya kama ka idan ka je ba wancan neman lada ne sunanta ziyara kan wannan ya hana ka zuwa sauke farilla take kanka na shi ne abin gaya jama'a gaskiyar mutane a gyara da kuma sami ba zan je ba a wannan inda dama kana da hali dama ka zo haji ka ce baka je mutum ba ta ko ko ka je a gaba amma baka da halin zuwa aikin haji iya an biya maka ne iya kana da halin yanzu ka samu halin kuma ka samu abin da Allah zai zuwa baɗi ka kai ko baka kai ba kenan ka je ka sauke faralla kuma ta Allah baka hali ka tafi Madina kuma ka je ka yi ziyara Allah taimake mu wannan shine abin da zan ƙara ma mutane sai magana ta magana ta ina ga wanda ke cewa mijinta ina ga tsarin da ke wani shi ganin assalamu alaikum na assalamu alaikum assalamu alaikum na lalo ga murya ma to tambaya tambaya a jirgin daga murya ya zama me?
ya zama komin shi yana ƙarewa haka nan sharaɗin arme gomi? ya yi ne?
in sanadin armi haka kamar komin mutum in ya taɓa yana lalacewa haka nan ne akwai wanda ake samun haka nan a farar ƙawa da ake ce farar ƙawa ai na gane kenan na gane to sai muna magana ta Assalamu alaikum. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ma tambaya ce zan ke so in yi.
Ha? To bismillah.
Tambaya gare ni.
Bismillah.
Yanzu kamar da azumi, Eh.
wanda bai ya iya yin azumi, Eh.
ana hudda mishi a yi To.
Eh.
Makwabtanmu akwai marayu.
Eh.
Na kasa biyu, na ba kishi biyu kowane shi kenan ya ƙare. Ba kullum ba nike hudda ya yi.
an gane ba kasa biyu su dai ga mutanen da ake ba abincin mutum kaza abincin fala guda na abincin da mutum zai ce koshi shikenan mutum guda aka bada kamar azumin guda kenan kamar abincin da za su
ha sai na raba kamar abincin da za su yi ai talatin ne na hudda mudu Eh.
wannan talatin to a takaice alwarin kina ji na kurin inda kin hudda mudu talatin ko a ce fala talatin ne ka'ida to kenan mutum talatin za a ba in kika raba nan kika ba sha biyar nan sha biyar shikenan su dai ana son a ba abincin adadin wannan mutanen an kuma sattin kika ba wannan kuma ki ƙara lada ne in wannan ne a ba ba mutum sattin kowane talatin za a ba ba ba ba ba ba ba ba mutum sattin ba ba ba ba da rabi ga wani a hidai a ba mutum yawan adadin ba a haka nan assalamu alaikum
Salamu alaikum malam.
na'am
Yau barka da kwana malam an tashi lawo.
alhamdulillah
Malam muna jin daɗin wannan shirin naku.
Allah taimake mu da aiki abin su malam wannan da'awar wallahi malam akwai ta ba a yi an yi da a cikin garin ba wannan akwai ta yi an yi ta malam wallahi.
mene Ya mutum ba ne wanda wanda ya tambaya wai jira ka a bai san ba na fila ce ma ko farilla ce wai sallah wanda ya ce muku wai an lafilar a farilla ne wai sallah ya ce to na fara mutum yana gari ma ba ko bai bambance ba wannan farilla ce wannan na fila ce. Wai kawai na a cikin biyu sallah biyu malam.
Allah shaida mu Baka san kowace ce na fila baka san kowace ce farilla.
haka ne To haka shi ne ya ce ya ce raka a rahoto wace raka goma ne.
shi Allah shaida mu da ba yanzu ba cikin ramadan bane balle a ce lafiya ce ake kullum bai san ba sunan raka'a ne yake na yake na nafila bi raka'a ce bai san sunanta ba
to to ma da gaskiya akwai aiki ba da Allah kama ku to Allah ka wanda eh sai mai maganar mata ta tace mijinta ba ta san shi kuma ta mishi hul'i kenan ta bashi sadakin shi ya amsa amma kuma yanzu ya komo baya iya binta baya cewa sai sai ya maida ta yan uwa abu ne sananne hul'i suna ta alhulu ta talqatun la rajata fi saki iya cikin ƙa'ida ta fi da aka cewa saki hul'i wanda ya mace ta bashi sadaki ba ta san ta ba sadaki aka raba su to tana iya amsa sadakin shi an kare bai da dama ya ce na mai daki shine abin da aka hana mai hul daban ne da mai saki wanda ya saki mace saki saki ɗaya ko biyu shine ke dama ya ce na mai daki ko bata da ba ko da uwan ta bata da ba shine mai wannan haƙin amma idan kuɗin sadakin ga ta baka ka amshi to kai da ita ko ka dawo sai an sabon zama sai sabon zama sabon magana sabon rijijeniya alkawali sadaki ya almukama da ake so ma nawa ko a rage ma shi dai an zu mu gane kurin duk wanda aka bashi sadakin shi ya amsa saki na hul'i na mai da kuɗi namiji bai da haƙƙin komai a cikin shi shine kurin magana duk sakin da za a ma a ba kuɗinka ko ya zo kurin kyale shi bai da dama ya mai da ki in kina so kuma a yi sabon zama da wali da shiru da komai za a sabon arme shine kurin magana shi ba ta sayan idda dai amma dai in ya dawo ko yau ya dawo yau kin an sake sabon zama an sake sabon armi shine magana kura sai mai magana akan cewa ah, mace ce dalilin armi ana cewa assalamu alaikum alaikum salam malam tattaya la la Allah yana tambaya na'am
Allah yanzu kamar mutum yana da zuwa har suka samu rahoto kayan su iya da mi kuma ba a suka samu ta kamar ta samu juna eh kuma ba ba da iya aure tsakanin su ba eh bayan bayan namiji in ya tuba yana iya auren da boko eh na gane
ba ya sake to shi kenan Eh, kenan mai magana cewa horar kafa na al'adamu ana kawo magana cewa mace ce za ka arama har ma akwai wanda wurare da yawa kayan musulunci da addini kaya mutane da yawa amma arman ba a yi an ji an diba mishi ma ne diba mishi ya ce mishi wannan mai horar kawa ce ko mai baka kawa ma'ana dai horar kawa mata wadda ba ta da albarka wadda za ka kare in ka arme ta wannan abu ne wanda ana faɗin shi haka amma iya da alaƙa iya da matsala wajen sukan imanin mutum na cewa tun nan farko kana ta da halu gwada razu gwada kaza kaza cewa Allah ne mai arzutawa shine mai talautawa kuma Allah subhanahu wata'ala tun kana ciki cikin babarka Allah ya kaddara komi Allah shine yayi mai arziki ya talaka cewa wai dalilin mace arzikin da Allah yanka maka za ta hana dalilin macen da ka arama abinda Allah bai baka ba za ka iya samu kenan maganar cewa dalilin mace ka talauce ka kare wannan iya cikin aƙidu na jahiliya Allah ke arzitawa yake talautawa abu ɗaya da idan mai hankali ya lura da yawa abu da yake kawo a samu matsala bayan armi sai mutum ya samu matsala ta karewar jari ko ma'aikaci ne sai a kore shi ana samun wannan katari ne wata da yawa da bincike da aka yi za ka ga balle araman hari ko sarmayi ne yana yi wa ɗan iya kasuwancin shi ya ɗan bige-bigen shi iya ɗan jarin shi misali jarin miliyan guda ya ɗauko kayan kasuwa na miliyan ɗaya ko miliyan biya gama ana juyawa ana harkoki to yanzu ya shiga armi ko ya san kuma armi a nan wuraren yanda ake kashe kai da wajen al'adu na armi da balizu mai tayoyi ga sanin dai irin abin da ake yi na armi na wahala wanda zai iya kare wannan jari na shi wannan abin da ya mallaka yan miliyan guda ce ya sa ne ya armi kuma dole sai ya yi duk da ne armi in me za a yi zai yanzu ya kashe kuɗin ya kashe jarin shi a wannan arman da yi duk kuɗin ya kashe da al'adu da ba suke nan mita duk ana abu an ƙare yanzu an zo an kama shi mata gida kaga jarin shi nashin asali babu ya kashe arman yanzu kuɗin mutane ne a hannun shi ga da shi ɗaya ne ya ce gidan sai cito ya ce min ma bata daɗi ba yau ba miya mai daɗi ba don haka suke ba miyan ma ce bata daɗi ba ta gidansu iya faɗa wani to aka dawa yanzu ya zo shi zai so naman miya shi zai so abinci a yi komi to wannan yauni ne kaga sabo a kan shi ga yauni ya hau shi jari ya kasa daga yan kasuwa sun gano da cewa wannan hawa abin ya rage in ya bada sai a rike ya su rike kudinsu ya waye gari ka kanci yara mewa ya kartuna shi kenan uwayen shi su ce ai da ya armi wance ce shi yasa ya kare ya su dora ma matar da ya arma wannan kariya arziki ba su gano ba da cewa wannan ba rizki mai tawiwi shi ne wara kawai wannan tawiwi wannan ba rizki mahi yawa da su suke karya mutane wajen armi an ko misali ma'aikaci ne iya wurin kuɗi yake ya sa armi a gaba kuɗin mutane da hannun shi ko na gwamnati ko na furoje dalilin wani arman da karya da hikima ya zo ta kashe kuɗi ta kashe kuɗi da armi sai an ƙare armi ya ci kuɗi an zo control ko an ce audit ya amince kai a gano ya ci miliyan kaza ko ya kashe kaza yanzu ya ce a kore shi ɗaki ya ce ta mai horakawa ta sa an kore shi shi kuma can wajen arman ne wajen wani balin suke mai tayoyi a nan horakawa ta zo da yawa haka ne wallahi ake zargan mata ala kulli hal yan uwa kuma mai imani ya imani da cewa Allah ne mai azutawa shine mai talautawa mace yanda kai kake da kadara ka ta arzikin da Allah ya yanka maka ita ma baiwa ce ta Allah Allah ya yanka mata arzikin da yanka mata kowa zai samu nashi wani bai hana wani na su shi ingantattun ba shubha kansu wannan shine magana ta mai imanin zai kamata a sa kan shi kakka sa nawa suna tare da macen suka yi arziki kuma suka ri ana samu mutane musu hankali ne nawa mutum iya da mace ya arman bai kudin ya zo ya arzikin kuma daga baya kare nawa akai ya arzikin ta kuma ne ita kuma ita ce mata ita ce ta haka yan uwa wannan kuma iya sa da yawa cikin mata suna suna gatse ko izgilanci da maza misali ka almita Allah sa ka samu arziki ita kuma ta gace shi ma in jahili ne sai ga wannan ita ce mata arzikin shi in ya sake ta karewa zai rika mai shigantaka tana mai abu na dewa na lalaci iya tsoron ya sake ta ya sa akan shi ita ce arzikin shi an samun dewa su ma cikin mata masu haka nan inda aka gatarin ka alimta Allah sa ya ka arziki ya ta dauka ita ce mai arzikin baka ya korata duk abin ya kawo duk abin cahi ne na jahiliya gaskiya magana mutum ya imani da Allah Allah ke arzitawa shi ke talautawa kuma ya ce in baka arzikin ba mu iya ture maka in hana kun ba mu baka da ka tamsa ka akan mu yan uwa mu tsaye mu na musulmi assalamu alaikum wa alaikum salam
Malami, na'am
an tashi lafiya.
alhamdulillah na'am na'am to nawa ta dake nan wanda zai kira ya kokarin kawo da radio a lokacin da yake kira saboda a ji abin da yake hudi sai masala ina ga ta wannan wanda yake cewa assalamu alaikum
Wa alaikum salam, an tashi lafiya.
alhamdulillah
Malam tambaya gare mu.
na'am
Kamar yanzu mun bukatar shi eh
kuma baka yi gaba sai in baka zo ba akan armanka
eh
to kuma ban je kin ba an kwanji kuma zai ba da kudin siyayya sai da aka kwana biyu su kan yake na min kai
eh assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
wala malami ma haka aka ma mijina zai yi armi mai gidan shi yace kai armi a gidan haya ya miki mata biyu zai ta uku ya ki ya ya ki fasa ya arma kuma ya kwace kuɗin yana zuwa ya mai yana zawa kurmin da ya kwace kuɗi kasuwar ta iya zamana ko ake ta ce mata sun siya duk ta share arzikin gida ƴan uwan shi suke ta mai jaraba suke ta mata jaraba a mari yanzu me tambaye ki
a Me tambaye- zauna ta ni ma dai nake ba Ah, na ce ta wannan.
mijina haka akan haka ne Allah akan kiyaye arme da ya yi mata ta uku kuma jari ba na shi bane haka ne to Allah warware ki wallahi Allah warware to wannan dai kun nasiya ce muka yi mutane kun su dogara ga Allah kun su mai da komin su a hannun Allah yake kuma mutum sha ma kanshi lahiya da zuwa wani adiba maka wai in ka diba ba malam ya diba maka wai ya gani mata arme ce sai ka diba shi malamin nan ya saki diba ka diba wani musamman ma tambaye ka je ka tambaya duk malamin ka iya wani aikin iya dibawa wani zaka arme ya diba maka mata ce ta zama mai arziki ba ta wace ba sai ka diba shi mata nawa saki kenan da iya diba gano ya- yaran mu zai saki sai ya diba ta kwarya arma duk kama ka bane kullun da bokanci bokanci suna ce ma- malam boka ko malami ne boko- bokanci ne malamin labarin duk bokanci ne ko da malami sun suka ce a hausa suka ce malam boka wannan mai ba da bana wannan labarin Allah ya shirya da mu kullun sai magana ta tana cewa eh, iya cewa mutum ne ke tare da mace zo zaman banza dai a takaice mata ciki to magana almi ce yake magana dan uwa wani ya samu sayyidina ali radiyallahu anhu ah, akan yace muna tare da wata mace mun yi aikin banza kuma Allah ya arzuta mu da tuba na so in alme ta sai suka ce mu a'a zanat lan kiwa da zani amu shirkin wannan magana wannan a saka mishi aya baiwa mazanaciya ba mai armanta sai mazanaci ko mishi kaza kaza dai ka wannan suka mishi wani aya suka hana shi ya ce a dasa haza fi- fi haza wannan magana ba wurinta ba ne ba mazanaci idan an tuba ba ba ma kawo ta da kana zana yanzu mutum sai tuba ba mai sunan mazanaci zan misali kahuri ai kahuri ne ko ke musulunta ka ce mai ka ce mai kahuri kenan lokacin da yake zana shine mazanaci yanzu ya tuba ko ta tuba yanzu ba wannan sunan mazanaci ya- ya ya bar su annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa at-tawbatu tajibu ma qablaha tuba tana goge duk abin da aka yi ta iyaka dai akwai kaman kahurci ai ya zina ko da shan giya da kahurci da zina duk abin da kana na banna yau aka ce ka tuba zuwa ga Allah shikenan wannan suna laihi ne ma a kiraye shi da wannan suna na kahuri ko fasiki ko mace mazinaci hadari ne kai mai kirshe da sunan kai ke cikin hadari manzo kai shi fushi Allah Allah da kai ke fushi yanzu ba da shi ba kai Allah ke fushi da kai kai da kai mai sunan da mazinaci kenan mataka an tuba shikenan sai dan Allah ya ce mun je ka almita na san ya ga iya da ne ta yi ka almita fa kan mun zaman ba dan har zini ne zini a kaina duk da san wani bai dauka ma wani bai dauka ma wani zini amma sai dan Allah ya ce mishi dai samu nutsuwa kai je inda lahi na dauka a kaina zinin ka dan menene ya san da abun ba lahi bane ba kenan a kaga amma gaskiya in dai an tuba tsakani ga Allah kurin babu wani hadari lahi da za su yi almi tsakanin su bayan ta tuba bayan sun tuba assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Akar Allah an tashi lafiya.
alhamdulillah
Ya gajiya mara.
alhamdulillah
Ya fama da jama'a.
to Allah ta yi kima da makarkarin gwiwa Akar Allah kamar yanzu da na ji wata mata ta kira ta yi maka wani bayani a bisa kan lamarin gidanta. Amma ma da muke gani eh, to da muke tare da ku kullum tun ta yi maka muna zuwa Ah?
ta kula maka. ba.
ha Amma tun ta yi kana ku eh, duk kana auren maka muke ji muna jin daɗin wa'azin nan.
Bana ji.
Amma wannan mata abin da ta yi muke gani a musulunci ai bai dace ba tana zuwa gidan rediyo suna faɗin sirrin gidanta ko ba haka ba.
ai ba ai ba san kowa ce ce ba
Eh, eh, wallahi ma- ba san ba kowa ya mijin kuma Eh.
mutum da ka kuɗe muke da wannan wa'azin wallahi amma da ne kana kana ji na ko kana ji na ko kana ji ko eh, eh manzo Allah yana zama da sahabbai mata sukan zo tsakar sahabbai su faɗi wani matsala ta cikin gidansu ba bane ba na na ra'ayi a harkar addini kai magana akan abin akan ilimi ba ba hira bace kaji
ya addini zaman kanshi yake annabi a gaban shi cikin jama'a mutata ta tawale matsalar gidanta kuma annabi ya ce wani tashi kamata a mata bayani wani lokaci ma abin ya gagare zace a tashi a mata bayani wannan ba na abin malaman addini ba ta kama sunan kowa ba kai ba kana hira ko ana ana hira assalamu alaikum assalamu alaikum Wani ɗan kwanan ku ne.
lafiya lau alhamdulillah Malam wani mai sauraron ku ne kullum da ku.
to bismillah Na ce wanda ya ce mai wata da ya ce kai ta samu matsala da shi da mata shi a cikin gida.
to Ta ta mai kalaman da har har mun baki da wata garin shi kuma sai rabu da kuwa.
eh Sai ka ko duk mutum da arma ma sai ka kama haka ne wai akan wannan shi kuma ya ce.
yaya
Kamar matsala da ta samu matsala da kai shi eh da shi da ma- wai gidan shi.
eh To kuma ba ba su tare.
eh Ba ba su tare ba su tare.
na gane
To kuma sai yana sai armi.
eh To kuma sai ka duba sun da arma sai ka kama haka ne. Ka ga wannan ba haka ne wai wannan shi kuma ya ce.
A- a- an ce dan mata ɗaya ne wannan kuma wannan- wannan wasu wasu shi ɗaya ne an ce dan mata ɗaya ne halinsa ɗaya ne a wannan amai bayani ai ba haka bane ba a wannan kai ya tsorata ya nemi dai Allah ba shi fata kwarai da kwan haka ya ya tsorata ne haka ne Eh. Ah, shi abinda ake magana cewa kullum abinda shi matsala ta mata kullum a cikin gida ya kamata irin mushkila in ta zo a yi kokarin warware ta amma magana matsala kaza da yawa da ake hudi assalamu alaikum assalamu alaikum
Salamu alaikum salam.
na Salamu kwanan ku.
la la alhamdulillah Ku ne ake ba da tambaya a wurin ku.
eh
Wato, Ina da tambaya.
ta bismillah
Ni zaura ce malam. Ina da wani bazawari na.
eh Kuna ji ko?
eh Iya sona ina son shi. Sai ya sai ta yi iya sona da almi. In kai shi gidanmu.
eh sai na kai shi gidan mu wurin uwaye na aka tattauna da aka tattauna da gani da shamun yanki kusan sadaki to sai aka ce ya je ya ne ya turo manyan shi aka ba shi sati guda bai turo manyan shi ba har da aka sake ba shi sati aka ba shi wannan sha hudu kuna shi ko ina ji
in ya zo shi kawai wanda sai ya wawure ne ya ce kawai sai ya yi ne
Yanzu me tambaye ki, me tambaye ki? yanzu yanzu me tambaye ki kurin me tambaye ki a cikin shi da ta yi magana da yawa me magana tambaye ki a cikin yanzu ni da tabbata kawai ni ni duk ina son shi ban tsakanin Allah da Annabi ya arme da shi shi kuma kawai in zo shi kawai
wannan tambaya ce wannan ba tambaya bace ba wannan ba wannan abu ne da bana wata matsala tsakanin ke da shi yanzu me tambaya a cikin nan nake so in ji kurin tambaye ki me a nan ni ko a tambaya ce ne kawai ta me
ta wurin wannan ke ni da ina son shi tsakanin Allah da wannan tambaya ce kuma wannan tan mai kun shirya ba kuma kina san ya mai kun ya mai san shi gida mun bai so ba ba ta yi shi ba ba kinta kenan kun ina ni ina son shi ne da jira ki shi ba hira da ba wannan wannan ba tambaya ba ce ba wannan ah an wa muna magana a takaice eh, mas'ala ta abin da shayi a magana addini so da yawa abin da ake gujewa kurin kama suna kaza mutum da matsalar shi kaza kaza ya neman gyara ba baka san misali waye ya magana waye na akwai abubuwan da kuma in yake wani hali ake muke tsaida ma an misali iya da ta magana za a gano ma muna tsaida sau da yawa mu tsaida mutum ko mace ko namiji kan abin da za a gano da da wa ake magana to wani ana kare amma a mutaka ba an gane kowa ya ba ba matsala mutum ya bayyana matsalar shi da neman Allah ba shi warwara kan ko neman hukuncin Allah kan abu na'am assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ana ga ta wala.
na'am
wannan wanda ya ma tambaya a- a- wanda ya ma magana akan wasu matan suna kira suna faɗin sirrin gida gaskiya ce wani ba eh
to kawai mutum ya da gaskiya in dai a kawai a afshe ta
kana ji na ko kuma da wajen kuna faɗi wa mutane gaskiya suna amsa ya kamata kuma wajen kwa kawai bai kamata ma wani ya wata mata aure ta rika kiran wani yana zumariyarsa ana ai musulunci bai rawar shi to kaga shine na ce maka mutane in zaka mata kai magana ta ilimi ba ta jahilci ba a ina murya mace ba al'aura ba ce manzon Allah mata ne su suka yi kowa zama kariya zaman al'aura ga al'umma masu kansu Allah ya ce sai magana min wara hijab me cewa murya mace al'aura ce jahilci ne duk mutum ya magana addini ya akan ba akan abu ba so da yawa mu kan ma'ana akwai bayanin da mace za ta yi inda za a gano na muhimmanci a ba a yi amma bayanin matsala kaza ta arme matsala arme wanda bai ba a san wace ce take magana wane ne ba a san waye ba a san wannan ba ba ka hana a yi ta na ce muku musulunci muke magana ba abin da na jahiliya ba abin da na al'ada ba manzo Allah mace za ta tsakar sahabbai ta wani matsalar gidanta cikin sahabbai ba na abu ba gaba da gaba ba a bayan waya ba kidan lamarin addini yake ba abin da na al'ada ba in abu ne na kuskure yana gyarawa amma maganar matsala ta gida matsala kaza ana neman gyara ba mi hana a yi ta kuma ba lahi bane ba inda dai ba an kama suna ba kuma ba an gano ba kowaye so da yawa akwai da tayi bayanin da ake za in mun za a gano wane ne ma tsaye da miki muna tsaidawa ma kullum miji na mun kaza miji na mun kaza ya zan yi ko mai hukuncin arman wannan ba wani mai hanawa kuma abu ne na shari'a ta bada dama a yi kenan shari'a ake yi ba al'ada ba wannan al'ada ce kuma da jahilcin magana cewa mare mace al'aura ce wannan jahilci ne mutum ga jinasin kwanan da sunna da magabata gaba da kaf babu wanda ce cewa mace wasu a wancan mata anan su suka kowa tsanin hijabi tsanin zama da amma su kansu Allah ya ce sai magana gaba hijabi kuma ana jin magana su abinda kurin Allah ya hana mace ta yi ta yi magana ta kisa ta kararriya Allah ya hana amma cewa magana mare mace al'aura ce wannan jahilci ne ba musulunci bane ba kuma zai kawo illa da yawa ga jahilcin mata da suke nufi yanta addinin su mutum zai yi magana da hujja ba haka kun da ka ba ba bane bane har ayi dan kaza ko kun kai magana kun kai bata abu ina fata mun su gane lamarin addini ake ba abin na al'ada ba muna fata abin da muke fata mu yi daidai da abin da Allah ya ce annabi ya ce ba ra'ayin mutane ba Allah ya taimake mu kan daidai kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum Na'am. Lafiya lau alhamdulillah.
Amma da Allah muna jin daɗin wannan faɗakarwa da Ana taimake mu da aiki, ana taimake mu da aiki.
kuma abu da wani abubuwan da kuke wani duka gaskiya zai su duba ne su mana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.
Shi ne yana Mai magana kawai tambaya mai mai muhimmanci tambaya ta kamu.
shi ne mutum za ka za ka yi abu kaka haramta akan jahilci shi ne haɗa abu.
Yawwa eh yawwa shi ne ba kama suna ba Shi ne, kawai shi ne.
kawai kai tambaya da addini ka baka Shi amsa ne abu kawai.
da abin da aka sani daidai gwargwado.
Allah taimake mu na taimake lokaci ya zaba shi amma shi kullum haɗari ka haramta abu ba kan hujja ba wannan ya babban lahina a wajen Allah ka haramta abu ka ce haram ne baka nan sai daga Allah ga manzon Allah don wata manuwa daban zaka mutum ta- zaka halaka da kanka halaka ce zaka tabbas ka ce kaza haramu ne kuma ka nan shi ne haɗari kullum mutum ya ga- ya ga- ya bar garajan cewa kaza haramu ne kun bayan nasin Qur'ani ya ka abin wanda ya halatta sunna ta kawo mutum zuci haramu ne kun dan wata manuwa daban a yi hankali a yi hata da Allah taimake mu kuma mu masu kuskure da masu kuskure ne abinda muke fata daidan Allah ya mulada gaba daya kun kuskure Allah gafarta mana na ta duka masu bukatu na alkhairi na ciki da waje gaba daya Allah biya bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي نعم ولا تقربون وعليكم السلام قالوا سنراود